mu kamar da 'yan uwa suka sani. Kuma muna ainihin isar da wannan sallama zuwa ga duka masu mu da masu kallon mu insha Allah. Idan ban manta bai muna ainihin sha shida ne ga wata na Jumada Nil'ula, Hijira ta da Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da tara, wanda kuma shi ne daidai ga biyu ga watan Febiri, miladiya dubu biyu da goma sha bakwai. Idan wa su mance ba a wancan satin da wuce mun yi bayani akan addaula da anwa'ud daula da muqawamatid daula da kuma ad-darurat ad-daruriyat sitta ina yau za mu ɗora a kan da yadda ‘yan wasu suka sani shi ne dai mawdu'in namu wato musalahat yau za mu tashi bisa ga alfikri da ma'anahu da anwa'uhu da kuma ahwalul alam al-mu'asir insha Allah da fatan Allah shi malam jagoranci insha Allah malam zai yi muna bayani warwaro abin da sauka insha Allah malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
yan uwa da muke tare da su a cikin studio da kuma yan uwa da suke kula da na'urori cikin gidan wannan radio da tele da bonferai da kuma yan uwa musulmi da suke kallon mu da sauraron mu ko suke kallon mu ko suke sauraron mu a duk inda suke a cikin ƙasa a duniya muna musu gaisuwa ta addinin musulunci kuma muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki wanda baya da abokin tarayya a cikin sammai da cikin kasai da cikin sifofinsa da zatinsa da ayyukansa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan mu gaba daya Allah kuma ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da ku gaba daya bayan haka wannan filin namu mai albarka wanda muke gabatar da karatuttuka a cikinsa don saboda tunatarwa ga kawunanmu gaba ɗaya wanda mun ɗauko mustalahat muna bayani a kan su ɗai bayan ɗaya gwargwadon wato saninmu da Allah ya bamu da kuma irin abin da Allah ya muna buɗi da shi na ilmi yau za mu tattauna ne akan mustalah na alfikr wanda mustalah na alfikir mustalah ne wanda yake hadis sabo ne can da lokacin farko zaka iske ba a cika amfani da wannan kalima ta alfikir ba to wanda malamai sun fi amfani wancan lokaci da wato ko su ce a tarbiya ko su ce wato al'adab ko abin da ya kama da haka to in muka dubi alfikir kalima ce wadda ƙarshe ne ta shigo zuwa ga ƙasashen musulmai wanda kuma tana da muhimmanci sosai tana ɗauke da fa'idodi da kuma irin matsalolin da take ɗauke da su amma kafin mu shiga ga danganan za mu koma zuwa ga wato ma'ana mu gani a menene littattafai suke cewa in muka duba cikin al-mu'jam al-wasir na majma al-lugha al-qahira sun yi bayanin kan wannan kalma babi na fa'un da kafun da ra'un domin daga fakara ne wannan kalma ta fakara suke cewa fakara fil amri fakaran wato ana amfani da ita da wato sulasinta wanda yake ghaira mazid wanda ba a ƙara mishi wato alhamza ba suke cewa idza a'mala aqlahu fihi in an ce fakara fil amri fakran idza a'mala aqlahu idan yayi amfani da hankalinsa fihi a cikin al'amarin da yake tunani warattaba ba'dahu ya wato ya jeranta sashen shi ya tsara shi li yatawassala bihi ila majhul dan saboda ya kai ga sanin wani abu wanda bai san da shi ba kenan ka yi tunani kan abu kwarai ka zurfafa sannan kuma ka tsaya ka tsara tunanin naka don saboda ka cimma wani abu wanda baka san da shi ba sannan kuma kalma an fi amfani da ita musamman a lokacin mu yanzu shine ruba'i a ce fakkara an gane ni ko ba haka ba shine fakkara fil mushkilati yayi tunani a cikin wata mas'ala ko cikin wata matsala me yasa yake yin tunani kenan a'mala aqlahu fiha ya zurfafa tunani ya aikatar da hankalinsa a cikin wannan matsala an gane ko li yatawassala ila mu'alajatiha don saboda ya kai zuwa ga halliha ko wato mu'alajatiha ya kai ga bayanin ta don saboda ya kai ga yadda zai samun cin buri da kuma nasara akan wannan al'amari to in muka dibi wannan kalma alqur'ani mai girma ya yi amfani da ita amma wancan ruba'in ya amfani da ita qur'ani bai taba amfani da sulasi ba fakara wato ya yi amfani da fakara الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض kaga da Allah subhanahu wataala yace yatafakkaruna suke tunani aiki nan wato yu'minuna uqulahum suna amfani da hankulan su fi khalqis samawati wal ard a cikin halittar sammai da kasai wato ta hanyar yadda Allah subhanahu wataala ya gina su ba wai lokacin da Allah ya gina su ba don babu wanda ya ga lokacin da Allah ya gina su Allah yace ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wama kuntu muttakhidhal mudillin aduda to amma dai shi ne tun daga su an gani an san dai ba haka suka zo ba to kuma suna nuna kudra da wato irada ta ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala kaga dai wannan kalima ta tafkiri tunani ta zo a cikin alkur'ani a cikin wurare da dama wanda daga cikin ibada ma ta ubangiji kai tunani ko ba haka ba domin Allah ya baka hankali ne ni'ima ce don kai tunani Allah ya baka ita wannan ni'ima kin kuma don ka kalli ayoyin Allah waɗanda suke rubuce na a cikin alkur'ani mai girma ko kuma ka kalli ayoyin Allah waɗanda suke a zahiri a bayyane don saboda su shiryar da kai zuwa ga mahalicci ka san girmansa ka san dalilin da yasa ya halicce ka kuma ka bauta mishi akan irin yadda ya tsara ba irin yadda kai kake so ba to wannan dai a takaice shine abin da ya shahi alfikr shi yasa nake wasu na ta wurin allazi ne tafakkarun nan kuma ya tafakkarun fi khalqi samawati wal ardi cewa don da karanta ayan nan bai wannan tuntuntuni ba eh na'am kamar da zuwa cikin hadisi ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato kalima azaba ta tabbata ko kutir da mutumin da ya karanta waɗannan ayoyin bai tunani akan su ba an gane ko saboda shi rashin tunani ma'ana kafirce ma ni'imar Allah ne domin Allah ya baka ni'ima ta hankali in baka yi tunani ba to kenan kuma ai ba a je ko ina ba an gane ko dan haka tunanin nan dai wajibi ne to sannan shin ya halatta a ce mutum yana ya yi tunani ga ayoyi sun ce a yi tunani wa ya tafakkaru na fi halkar samawati wal ard ya halatta to sai malamai suka ce akwai wani abu muhimmai mai muhimmanci shine akwai alfikru akwai almufakkir in an ce alfikru tunani akwai almufakkir wanda yake yin tunani to in muka samu wannan mustalah da aka zo ana amfani da shi kamar matsayin turawa suna cewa pensée shine tunani ko ba haka ba kenan wanda yake tunani shine yan penseur mutumin da yake yin tunani kan tafiyar da al'amura wanda turawa suna da manya-manyan waɗanda ke musu tunani akan tsara musu al'amuran da suke tafiya a kansu suna yawan rubuce-rubuce a kansu ko ba haka ba to an tambayi Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi da kuma lokacin da kan shin ya halatta a ce al-fikrul islami ko ko a ce dai al-mufakkir al-islami yake cewa a ce al-fikrul islami shi a fahimtar sa bai halatta ba an gane ni domin in mun ce al-fikrul islami tunani na musulunci kenan kaman musulunci ya koma irin yadda tsarin turawa yake tunanin wani shi ko alhali musulunci ba tunani bane wahayi ne an gane amma ana iya samun al-mufakkir al-islami wato mutum mai tunani wanda yake musulmi mai zurfin tunani ko mai hangen nesa an gane shi ne ma ma'anar shaitun da mace hangen nesa ma an ce tunani da hausa wani ba zai gane ba amma mai hangen nesa wanda ke kallon yadda al'amari yake zuwa ya dawo yawwa to kaga al-mufakkir al-islami shi ya halatta amma al-fikr al-islami don kamar mai da musulunci tunanin waɗansu mutane tunda kowa yana da nashi tunani wanda zai iya kawo da nashi ra'ayi kaga musulunci ba ra'ayi bane wahayi ne an gane ko sai dai tunanin wari wanda ya danganta shi zuwa ga musulunci in ya dace da musulunci sai a ɗauka a aiki da shi in ya dace da wato wahayi wanda kan mu yi halta mu cakuɗa al'amurra mu cuɗanya su alhali kuma suna da bambanci wannan shi ma yana da kyau to in muka duba a wannan zamani an samu musamman a ƙasar misra an samu wato wannan tayyarukin yana da ƙarfi sosai menene dalili saboda in muka duba ƙasar misra ta yi fama da matsaloli na irin mamaya da turawa suka duk da yake duniyar musulmi ta yi fama da irin wannan musulmi amma in muka kalli misra da ƙasar saudiya su ne turawa suke kallo saboda can ne ilimi yake da ƙarfi da addini to su can ne suke yaka ina fata an fahimce ni to misra ita ta sha wannan matsaloli an yi kashe kashen malamai sosai ba an kai wasu gidan kaso an yi kaza to yawan azaba yana koya ma dan adam wayo da sanin inda ya tunkara an gane ko saboda mutumin da bai san wahala bai gane da duniya take tafiya an gane yanzu kaga dan mai kuɗi an ba shi jikka goma kuɗin recreation duk sai ya kashe su sai ya ciwo bashi ba amma dan talaka an ka bashi dala bakwai to zai kashe biyar ya aje FB kana fahimta ta saboda wahalar da yake tunkara za ta koya mishi yadda zai tunkari al'amura daban-daban na rayuwa to dan haka dai can aka samu masu yawan tunani za ka iske akwai waɗanda suke yawan rubuce-rubuce duk da ke duniyar musulmi ko ina ana samun masu yawan rubuce-rubuce kan waɗansu matsaloli tunda akwai matukar akwai malamai akwai masu ganin yadda al'amura suke tafiya za ka iske an yi rubuce-rubuce kan al'amura da dama irin yadda ya kamata mutane su gudanar da rayuwarsu to in muka duba daga cikinsu akwai muhammad kutub akwai sayyid kutub wanda mutane suna yawan cakuɗawa shi sayyid kutub kashe shi aka yi mai tafsiri yadda ake cewa fi zilalil qur'an akwai kuma muhammad kutub wanda shi yayi rubuce-rubuce bai rubuta tafsiri ba kuma bai jima da rasuwa ba ina ganin an 2014 ya rasu wanda turawa sun yi kokarin su samu ganawa da shi sosai sai da gwamnatin saudiya ta gane ta hana ana tura manya manyan mai ilimta na turawa su je makka su zauna tare da shi saboda a makka yake yana yawan rubuce rubuce to sai suka ga wannan mutumin ya yi nisa kwarai cikin gano wa al'amuran su to su suna yawan taro da shi sai aka ji tsoron su shirya wani makirci ko su kashe shi ko abin da ya kamata haka sai suka hada ya rasu ina ganin albemin 14 bayan sallah karama shi sayyid muhammad kutub shi sayyid kutub kashe shi aka ya kai shekara kusan 30 ma da rasuwa ko abin da ya kama da haka ko fiye da aka ta hada da zaki ko cikin gida a'a ba shi bane shi wancan kishka ne aka hada da zaki da ake zance ba sayyid kutub bane To, in muka kalla ya rubuta littattafai da dama waɗanda ɗalibin ilimi a wannan lokaci yana da kyau ya karanta su ko irin littattafan da sun ka shafi wannan saboda duniyar da muke ciki yanzu ta kai inda ilimin addini yana da kyau ka san alkur'ani tafsiri ka san hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka san usulul fiqh ka san fiqh to amma in baka san duniyar da kake ciki ba kuma sai zaman to kana magana ne na soshin baka aza su bisa ga rayuwar mu ta yau saboda mutanen da muke rayuwa a yau su fahimce ka da kyau an fahimce ni kaga ya rubuta littafi waqa'un al-mu'asir kenan rayuwar da muke ciki a yanzu wannan littafi yana da kyau musulmi manya manyan malamai su karanta shi kuma ya karanta littafi ru'yatun islamiyya li ahwal al-alam al-mu'asir kallon yadda duniya take ciki ya rubuta su tambayoyi ma farkon littafin waɗanda su kaɗai in ka karanta sun ishe ka ka fahimci ina ne aka dosa. Eh wancan littafi na ce waqa'un al-mu'asir na faɗi sunan littafin. Eh waqa'un al-mu'asir shine rayuwar da muke ciki a yanzu. sannan kuma ya karanta ya rubuta littafi ru'yatul islamiyya li ahwal al-alam al-mu'assir dan lita tafai da dama ma amma waɗannan kaɗan ne daga cikin su to in muka kalli shi ru'yatul islamiyya li ahwal al-alam al-mu'assir takaitaccen littafi ne bai kai waɗancan girma ba amma littafi ne wanda yake na ɗauke da abubuwa masu yawa daga cikin farkon littafin ya yi waɗansu tambayoyi waɗanda suna da muhimmanci daga cikin su sai ya yi tambaya كيف يرى المسلم أحوال العالم المعاصر عالم المعاصر يحيى مسلمي yake kallon duniyar da yake ciki a cikin ta yanzu tambaya ce tun da musulmi yana ɗaya daga cikin al'ummomin da suke rayuwa yace hal hal rahu hal lahu ru'yatu khafatun bihi shin suna da wani nazari nashi na daban a matsayin shi na musulmi ka fahimce ni ko ko dai an yatanawalu al-umur kama tuqaddimu lahu wasa'il al-i'lam al-alamiyya al-mu'asira koko yana kallon duniya ne irin yadda kafafen yada labarai suke bashi yadda abin da suka so ka sani shine kake sani abin da basu so ka sani ba kuma ba za ka san shi ba hakan ga koko abin da suka gaya mashi za ka yi imani da shi duka ko ba za ka yi imani da shi duka ba ko za ka tsaya ka tace ka amshi wanda a gaskiya ka bar wanda ba gaskiya ba ka karbi abin da ya dace da addinin ka ka karbi abin da bai dace da addinin ka ba shine ya zama to shine kama ya tanawul tuqaddimu wasa'il al-i'lam kamar yadda suke abin gaba sannan kuma wa ma mawqifuhu min minha menene matsayinka ga kafafen yada labarai na yanzu hal huwa mawqif musharik shin kana daga cikin wanda zai kawo tashi gudunmuwa ga tafiyar duniya a yanzu an mawqif mutafarrish ko ko yana na kai kawai ka zo da idanu kai ta kallon duniya tana tafiya kowa kafirai suna ta abin suka dama amma kai baka ce i ba kai baka ce a'a ba shin biya za ka yi ko ba za ka biya ba to in fa in kana mawqif musharik in za ka yi musharaka ko ba haka ba za ka kawo taka gudunmuwa fa min ayyi muntalaq to da ina za a fara za ka fara ne da tsarin turawa ko ko za ka fara wani da tsari na musulunci ina fata ana fahimta ta shi ne kamar da wani mataki ne za ka fara tunda in za ka fara aiki kana bukatar ka san wani mataki za ka ɗauka shin za ka zama to ka bar addinin ka bar al'ada ka ka zama mutazabbin ka fahimce ni ba a san inda ka yi ba ko ba haka ba shi ne wato zaka zamantowa min ayi munqalaq daga ina zaka fara a huwa mawqif mutafarrij shin zaka ka zo mutasharik aw mutafarrij ko ko zaka zamanto dan kallo ne in kuma zaka zamanto musharik ka gane ni fa min ayi munqalaq daga ina zaka fara sannan kuma in zaka zamanto mutafarrij fa bi aini man yatafarrij to da irin wa kake kallo saboda shin an umurce ka zo duniya ka zauna haka ka gaga shi yasa wannan tambaya ce ta ba kamar motsar da hankalin mutum fa bi aini man yatafarrij da irin wa kake kallo kamar yadda Hausa ake cewa da kanwa ni da kai na zuwa in yi kaza to da kanwa za ka tsaya yi in baka tsaya da kanka ba ina fata mu je kamar tambaya ce ta motsar da hankali to kaga irin waɗannan suna ake kira rijalul fikr mazaje na tunani to in muka duba ba musulmi ne suke rubuce rubuce musamman mu duniyar musulmi in ka iske rubuce rubuce ma yayi karanci kwarai ba ba su muhimmanci ba balle littafi balle kaza balle zancan alqur'ani balle zancan hadisi balle zancan ilmi balle zancan malamai balle zancan ɗalibai kana fahimta ta wanda ta nan na ya kamata in ba da ilimi ba za a iya samun cin nasara ba ga dukkan al'amarin da an ka dusa an gane ni ko to da haka dai Muhammad Qutb ya kawo waɗannan tambayoyin a cikin ru'yatul islamiyya li ahwal al-alam al-asir kuma yana da littattafai da dama ba waɗannan ba kawai da muka faɗa ɗalibin ilimi zai iya karanta su ya fa'idantu da waɗansu abubuwa akwai larabci na zamani akwai kalmomi na mustalahat jadida waɗanda ake amfani da su saboda ka san su abinda suke faɗa su kafin ran ni musulmi me ya dace mu aikata akan irin waɗannan al'amura ina fatan an fahimce to daga ciki abubuwan da malam yake kawowa in muka duba ya tsaya ne akan nan tsakin shi musulunci yake cewa su kafirai da su waɗanda ba musulmai ba sun gina ‘ya'yansu ne akan wani manhaji kana fahimta ta domin na farko su suna cikin jahiliya ne kafin jini jahiliya shine mutum ya zamanto mutum yana aiki akan jahilci in an ce jahiliya kala biyu ce ko ya zamanto mutum yana da ilimi amma bai aiki da iliminsa ko kuma ya zamanto bai da ilimi jahilci kenan to tahabbut in muka duba turawa mafi yawa daga cikin su akan jahilci suke tafiya domin ba su fahimci addinin da an na gaskiya ba illa dai marubutan suna rubuta musu ƙarya akan musulunci kana fahimta ta sannan kuma cikin makarantun su ana karantar da su akan kyaman musulunci da gudun musulunci kana fahimta ta to kaga waɗannan su jahilai ne su kuma ilimtan su da gangan suke yi su san addinin musulunci gaskiya ne amma ba su da niyyar bin addini to sai su bi hanyoyin da su fata addinin musulunci to wannan shi ake kira jahiliya wannan kuma Muhammad Qutb yake cewa Alƙur'ani shi ya fara amfani da masdar na jahiliya akwai kalma ta aljahilu cikin larabci akwai aljahilu akwai almajhulu amma akwai aljahala amma jahiliya laraba ba su yi amfani da ita ba ina fata an fahimce ni kalima wanda ta jahiliya masdar ne wanda alqur'ani ya fara amfani da shi to in muka duba kuma ta zo a cikin alqur'ani tare da idafa alqur'ani yayi idafa ta zuwa ga wadansu al'amurra ina fata an fahimce ni alqur'ani ya kawo zannal jahiliya yake cewa yuzunnuna billahi ghayra alhaqi zannal jahiliya suna zato ga Allah zato wanda yake na jahilci to kaga wannan ashe jahiliya tana da alaka da zato shine tasawwur fasadu tasawur ya zama to kana da tunani wanda yake ya lalace domin duk mai yi Allah mummunan tunani kaga tunanin shi ana da fasken tunani ko ba haka ba na biyu yace suka ce akwai abinda ake cewa wato idafa ta kan hukunci don Allah ce afa hukmal jahiliyyat yabghun wanda yana cikin suratul ali imran ko kuma tana cikin suratul maida wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun shin hukuncin jahiliya suke so hukuncin jahiliya shine abinda ran wani ya tsara ba abinda Allah ya ce ai ba hukunci na rashin adalci hukunci na wata al'umma ta tsara ma kanta abu kuma ta ce duniya kuwa shi zai bi kaga wannan wato fasadun da zamu kenan sai zaman to tsarin hukuncin da ake tsaya da shi ba tsarin na jahilci sai kuma ta zo a cikin suratul ahzab wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula ku zamna a cikin gidajen ku kakku yi fita irin fita ta jahiliyya ta farko to kaga wannan wato fasadul nizamul ijtima'i kenan rayuwa abin da suke ce ma rayuwar yau da gobe zamantakewa ta lalace domin duk lokacin da mace ta lalace al'umma ta lalace mace tana fita ba irin fita ta musulunci ba kaga za a samu matsala ko ba haka ba sannan kuma yawan fitar ta in bata zauna a gida ba za a samu matsala in bata fita da sutura ta gari ba za a samu matsala ko ba haka ba duk da yake musulunci bai hana mace aiki ba amma ya zamanto ya dace da ɗabi'arta ko ba haka ba in an ce yana ce da ɗabi'arta gaban mace ta yi mace aikin likitanci yana ce da ɗabi'arta aikin likitanci yana ce da mace amma kaga aikin soja ba aikin mace ba ne ina fata an fahimce ni ka fahimce ni na biyu ya zamanto ba za a faɗa ma haram ba ya zamanto ba za ta yi mu'amala da mazajen da za su amfani da kyawun ta ba da jikinta da sunan cewa ai mace ya kamata a bata inci suna so su amfanu ne da matan mutane su yi kasuwanci da su za a ɗauko mace a barta ta yi publicity don a bata kuɗi da moto ko mota ko abin da ya kama da haka sai a tallata ta ga duniya kaga wannan kasuwanci ake yi da ita amma ana nuna mata ta samu yanci ta yi ma Allah ta waye amma don saboda bi da saboda ai kasuwanci da ita a ɗauke ta a ta kongare da ita tun da ganyamai har zuwa difa an gane ni babu wani doka baban ta bai da izinin magana mamman ta ba da izinin magana addini ta bai da izinin magana malamai ba su da izinin magana wani dattijo bai da izinin ya gaya mata kaga sun yi kasuwanci da su amma su ba su kasuwanci da ƴaƴansu ana publicity da da ƴaƴa mata su waɗanda suke publicity da ƴaƴa mata su ne masu kamfunna masu kuɗi ko ba haka ba ko masu hannu da shuni to amma har yanzu ba mu suna da ƴaƴa kuma su suke auren mata masu kyau amma ba mu taɓa ganin ƴaƴansu ba an ɗauke su an yi kasuwanci da su kuma alhali sun san daɗin kuɗi sun san darajar kuɗi ko ba haka ba amma ba mu ga ƴaƴansu ba kaga wannan irani kaga fasad an-nizam al-ijtima'i kenan wala tabarrajna tabarruj al-jahiyyah al-ula sannan al-qur'ani yayi amfani da idafa yayi idafa wannan kalma zuwa ga wato al-hamiyya itta'ala alladhina kafaru fi qulubihim al-hamiyya hamiyyat al-jahiliyya lokacin da su waɗancan kafirai suka yi amfani da wato jiji da kai na jahiliyya shine wato al-asabiyyat wal mawrufat al-fasida abinda mutum ya gada na jiji da kai da kabilanci da kuma abubuwa da na jahilci to kaga sai al-qur'ani ya amfani da wannan to duk inda ka iske al'umma ta lalace shi an samu wannan wato mummunan zato zuwa ga ubangiji wato mummunan tsari wanda ake tafiya akan shi mummunan tsari na rayuwar zamantakewa ta fata zamantakewar mutane ko kuma mummunan abin da dan adam ya gada daga magabata in ba kai ba babu kowa naka naka ne na wani na naka ne kaga wannan ai fasadi ne banna ce na ganin ka wani ba tare da aiki ba domin shi game da al'umma baya kafin ce ne ya kamata dan adam ci gaban shi da abin da ya gabatar to sai muka kuma a'a ci gaban dan adam da matsayin shi a wajenka saboda wata alaka wadda ba ta aikin da yake gabatarwa ba kana fahimta ta ya zama to wani dan garin ku ne kaga ne to kaga wannan lalacewa ne to in ba dan garin ku bane Allah ya ba sai kaga za a yi ya zama to wani dan kabila ka ne to in ba dan kabila ka bane Allah ya ba ya za a yi wanda shi yasa Yahuda suka kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba Yahudi bane kana fahimta ta sai ya zama to wani dan fartin ka ne kaga kenan kai yanzu dan farti kake kallo ko da ya iya ko bai iya ba kana gane ko ya zama to wani yana da alaka da kai surukin ka ne ko dan gidan ku ne ba ta kallon hakikalin gaskiyar da Allah ya aza ita ce aiki kafin cin to wannan shi an dalilin da yasa sai komai ya wargaje al'amurra sun ka lalace gaba daya to waɗannan kalmar yadda alkur'ani ya yi amfani da wannan kalma kenan to in muka duba su turawa da suka zo sai suka wato jahiliya ta turawa sai zamanto ta hakamar da kanta ita ta tsara wa mutane tsarin rayuwar da su tafiya waɗanda a akan jahilci da son rai suka koma su su tsara ba kowa irin yadda zai tafiya to kaga inda saniyar gaba ta sha ruwa ta bayan na za ta ta sha ruwa da na gaba ake auna zurfin ruwa to kaga tanan sai zama to wanda gabin su in su sun tambaye sun lalace to wanda gabin su ma ai tambaye dina to kaga kai akwai lalacewa a ce a ce kai ka tambaye wanda bai san abin da yake yi ba kaga wannan shi abin da kamata mu duba mu ga wani tsari mu za mu bi to su sai suka koya ma ƴaƴansu yadda za su ci nasara kaga ne sun ka koya ma al'umma su yadda za su ci nasara amma ba a ci nasara duniya da lahira ba a ci nasara a duniya kawai na farko sai suka koya musu in ji sayyidu kuma Muhammad Qutub yake cewa afwan yake cewa sun koya musu annashatu fil haraka shine wato su samu nishadi kaga ni wajen tafiyar da al'amura ba su kacewa mai ƙarya gashi ya murje ido kafin ce ya tsaya ya tsara ya kawata yadda za a yi ta zama kuma ita ce gaskiya shi sai ka gaba su ne suke da gaskiya kana fahimta ta na biyu sai suka koya ma ƴaƴansu an-nizam wal indibat sun koya ma al'umma su da ‘ya'yansu annizam tsari wal intiba da tafiyar da al'amari cikin tsari an gane ni discipline da suke kuma discipline haka ne suke tafiyar da al'amuran su ka gane ni na uku sai suka koya musu al-musabaratu wal galat shine nacewa ba an fara aiki muna ba a nacewa akan shi ba a gyara in an yi abu mai kyau an an kare to daga baya gyara kuma ba za a yi ba kaga wannan duk lalacewa ne babu nacewa akan al'amari na hudu yace sun koya ma ƴaƴansu al-i'timadu ala nafs dogaro da kai an gane ni ba yanzu ba su yarda wani ya yi musu wani abu sun suke maka su yasa mu kullum mu yi muna haka mu ba wani da muke yi wani ka gane ni saboda mi saboda sun koya ma al'umma su tsayuwa ka gane ni mu ko komi mun koma lalacewa hatta lalacewa ta kai inda yanzu mutum zaka iske na Afirka yana da kuɗi dolar dubu biyar amma wai bai iya kasuwanci da su sai dai ya tunanin ya zai yi sai turai kuma yi sai turai abin mamaki ba wai aiki zai yi ba bara zai yi kafin ke ni muna nan da matasa waɗanda babu abinda suka illa su rayu turai su tai su nemo aiki kuma ta aikin an da samo kuɗin ba gina al'umma za a yi ba a bi turawa a shakiya a yi kaza kuma in an dawo nan ga a kashe dukiya a koma turai babu tunani kana ganin duk inda aka je nema babu tunani sannan kuma yau za ka iske mutum nan ya tattara kuɗi ya haɗa sai shi shekara guda yana neman kuɗi sai shi makka da ya zo makka mi zai ba cuta yanzu kasa ɗan afirka babu abin da kasu maka illa bara to kuɗin nan na bara jikka ɗari biyar jikka ɗari takwas mi kai da su ko ko mai bara a nan gida ya yi bara ya yi bara ya samu saniya ɗaya biyu uku huɗu biyar ko rago ko raguna har garke gare shi kana fahimta da amma bai taɓa tunanin shi barbara ba ya kama isa illa ma sha Allah inna hu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa kaga babu tunani i'timad ala nafs babu godiya Allah subhanahu wa ta'ala amma sun koya ma kansu mai shara ya tsaya akan aikin shi bai roko kaga ne ba sai ba mutum bai bai bai neman taimako ba a'a ka nemi taimako ta hanyar da dace kuma in ka samu ka san ka samu to mu ba mu da wannan kana fahimta ta to kaga sun koya musu al-i'timad ala nafs sannan kuma sun koya musu yake cewa aljur'a ala muwajahatil mawaqif sun koya musu wato jarumta akan fuskantar duk abin da fuskanto ka munan komai baka ka tsaya al'amari baka iya tsayawa ka fuskanci abu gaba da gaba a yi ta zakari mu da an fara kwana biyu na sai a bari a maza da gudu an shiga wata tsawon kai ta ka fara wanga program in kai kwana biyu ka ce bai yi ka ɗauki wanka in har ka kwana uku a ce bai yi a ɗauki wanka an kasa tsayawa wuri guda kana fahimta ta ka fara wanka sana'a ana da ana nan sati uku ka canza jibi ka canza sai ka yi sana'a ɗari ka kasa tsayawa akan guda alhali ku babu ɗan kasuwar da zai gaya maka gaskiya hakikanin kasuwancinsa sai dai ya ce maka a wanka kasuwa ba ta yi yanzu sai dai hakuri kuma shi ne ka samu kuɗi nan ya biki da iyali ne nan ya biki da ƴaƴa ne nan ya je maka nan ya ji kaza amma sai ka maka ba ta yi to kaga kai saboda sakarci kawai kai ka kasa sai ka tsaya wace ya wace duniya babu dan kaso da naka iske zuwa ce maka kasuwanci ne yana da irin yadda ya kamata kana fahimta da innal insana khuliqa yawa kamar wa khuliqa wato khuliqa al-insanu min ajal wa kana al-insanu ajula so kaka yau zaka farawa yau zaka kai kaci da an kada ka cikin dukiyar mutane to abinda ma mai dukiyar bai da dukiyar ta shi da kai da ita kana fahimta ta to sannan kuma bayan wannan sai sun ka koya ma 'ya'yansu as-sidq wal amana bature an koya mai amana ya san yadda yake yi ba wai don Allah yake yi ba don ya cimma burinsa sabanin mu in zamu don Allah zamu yi kana fahimta ta yanzu in aka zo nan Niger muke ka turban na fursa an ce musulmi ne to yanzu idan aka ce ma yan Niger za a buɗe wata ma'aikata za a kawo director to amma ga ɗan Niger haifaffen Niger ko ba ga musulmi ga bature ɗan France ko ɗan America kafiri wanda bai sallah muna son ku zaɓi muna za a zaɓe a sa director ko director wanne za a zaɓe ya da malam musulmi za a abu bakar bakar lawo yan nijar da zuwa wannan yana ga nasara sai a ce a wancan bai da amana sai a ce baturi shi ke da amana to kaga sun ci nasara akan burin da suke so su cimma saboda babu da yarda wa junanmu mun san mun san kanunmu sai a ce in baturi na zai dauki wanda yake aiki tsakani da Allah in ba baturi na ba sai ka iska ma'aikata tun daga mai shara hannu sama da ƙasa daga wane sai kane ne sai kanin uba ne sai kanin mata sai sai surki ne su kaɗai a da ma'aikata ta zanta gidansu aikin al'umma ya koma na wasu ɗansu mutane to kaga sun kuya ba kansu a sirri wal amana na ƙarshe daga cikin waɗannan abubuwa guda bakwai yace as-sulukul muhazzab shi sun koya ma kansu wato ɗabi'a ta tatta yanzu mu ne in an kato za a fara al'amari ba a tsare al'amura yanzu bature ya iya ladabi gari gari ya cimma buri ne shekara arba'in amma mu musulmi da an fara ga girman kai ni zan yin kaza da kaina ni zan taya da kaina in yi kaza to in baka taya da kanka ba da kan wasa kace kace kana fahimta ka su sun iya idan in sun ka bude ma'aikata sai su ɗauko baki kirin su aza saboda aikin suka son a yadda da shi ya ci nasara mu ko in mun ka ɗauko ba mu ɗauko wanda aka yadda da shi kaga aikin ba zai ci nasara ba kana fahimta na yi shugaban ƙasar Amurka baki aka ɗauko an ka aza shekarun baya don bi saboda yan Afirka su yarda cewa demokaradiyya ta hakika tana ina tana can wajen su alhali ko ba gaskiya bane akwai burin da ake so a cimma cikin wannan al'amari kana fahimta ta to waɗannan yana daga cikin hanyoyin da suka bi don saboda su cimma burin su da irin abubuwan da suka tsara da abubuwa da dama da malamai suka faɗa wannan na dan ɗauko misali ne waɗanda shi wannan malamin rahimahullah ta'ala ya yi amfani da su kuma yana karantarwa a jami'a ta ummul qura a makka ka fahimce ni to kaga wannan abin da ya shahi su yadda suka aza al'ummar su akan shi don su cimma burin su na duniya to mu muke tsara kuma duk abin da su yi sai su rabta shi da aqidar su dan abu bai cin nasara sai an maida shi aqida bai cin nasara kuma sai an tsara ko abu aqida ne gaskiya ne in babu tsari ba zai ci nasara ba ko abu an tsara in ba aqida bane ta gaskiya ba zai ci nasara ba to su sai suka tsara waɗannan abubuwa guda biyu don saboda su cimma burin su a cikin al'amuran da sun ka tsara na duniya to in muka dawo mu dawo zuwa ga musulunci mu a matsayin mu na musulmai yanzu yanzu misali mine ina ne muka samu matsala babban matsala shine shi musulunci ya tsara komai da komai a cikin tsarin da muka domin shi al-islam kamar da suke cewa nizamun kullu shi musulunci nizamu ne kulluhu أوقات منظمة أماكن منظمة تصورات منظمة حياة منظمة to musulunci sai ya zama to ya koma kamar abu wanda a ɗari ko dubu sai an kama da ɗaya ana samun cin nasara to ba za a ci nasara ba to sai muka mai da musulunci haka misali mu ɗauki rukunan musulunci mu ɗan wara ba da misali daga cikin da muka samu matsala musulunci an gina su ne akan la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to sai mu duba ita la ilaha illallah kinnan akwai abubuwa da dama suka bukata cikin su nawa kai tunda ba faɗa ne ake bukata ba kai imani da zuciya kai furuci da baki ko ba haka ba kuma kai gaban ka su a aikace an gane imanun bil jinan ko ba haka ba wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan musulunci shine imanun bil jinan kai imani da zuciyarka ka kudurta cewa Allah wahdahu la sharika lahu ko haka ba wa nutqun fil lisan nutqun bil lisan kai furuci kace kai fada kace la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amalun bil arkan gaban ka kuma su gaskata hannunka idon ka bakin ka dukkan su sai an tambaye su na tashi kiyama inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula to ina na shi sai musulunci ko ba da ka ce la ilaha illallah ko ku da kance kai dan Niger na ko ka musulma ce uban ka musulmi to ba ma sai kai sallah ba Nigerian ne 99% ko mutum ya je sai ce to yanzu shi ka san da wata al'ada mutum bai sallah kuma babu ruwa ne da komai na addini amma akwai wani babu cikin kawai da aka ce ma wa'iza matal abdu kabin ce ne idan bawa ya mutu tambayoyin kabari sai kaga mutum ya sai kawai ya zo ce mallan tambayoyin na na na kabari ka so a koyar sai akwai mai wa'iza ma tal abdu la an fi kabri yi munkarin wani kiro mai yaqulu lahu man rabbuka fa yaqulu rabbi allah fa yaqulu ma dinuka dinil islam fa yaqulu man nabiyuka muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai shirki wai ya iya ko a tamboye kabari ko bai yi sallah ba bai tsaya ya aiki na gari ba da ya zo sai shi ma wani kiro wayo a bashi da sai fa sai zuwa aljanna ka ji wauta in ba ka yi aiki ba da ka kayan da mala'iku mutuwa sun zo na da cewa za ka yi wanda bai da gaskiya ko polisi baka da gaskiya in ba Allah ya hidda ka ba da polisi ya kalle idanunka yanzu ya sai ka ga wani mutum yana wucewa sau ɗari ba su kalle shi ba saboda suna gane mutumin da bai da gaskiya da zarar baka da gaskiya in ka gane su sai ka fara kallo kana jin tsoro shi yasa suna gane wanda bai da gaskiya wani da da gaskiya in suna da takardu kusan cinye polisi ba shi kauce da mota ko ku shi ƙara mace kima polisi kenan ya gane cewa ga mai gaskiya ne to ina ga wani kiri eh daga cewa kai mana kirwayo ko Allah a'a Allah yace yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da masu imani na gaskiya bil qawli thabit da magana tabbatar ta ita ce la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan suka yi imani da ita suka yi aiki da ita fil hayati dunya a duniya su tabbata duk rikicin da aka yi ba su kaucewa a ba su kuɗin dukiyar mulkin komai su tsaya akan gaskiya wa fil akhira kuma su tabbata a ranar lahira amma kawai da an koya wani zama ta abin da kawai ni ka tsaye mala'ikin mutuwa shina maganin ka yanzu yanzu don saboda baka da tsaurki a can ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu to kaga wannan sai zama to an yi banda in muka kalli sallah sallah an yi ta ne don saboda a samu nutsuwa wa qumu lillahi khashiyin ko ba haka ba ku tsayu ga Allah kuna masu nutsuwa to ina nutsuwa take ga musulmi yanzu liman an kama ajin shi yana sallah ta minti biyar har an sanya ma liman mai suna akwai rimbo akwai express inda ce rimbo ba kamfani ba ina magana bane kan kamfani kasu sa tsammani ina so in abin nan nasu in taba kamfani su ko ba haka ba amma wai saboda gaugawa an san rimbo shine mota mai gudu duk da duk kamfani ma ni zai ana kamar rimbo ko ba haka ba yanzu da STM da mi da mi da mi ya haske ina aka shiga da kace rimbo to wani bai ba iya bambanta rimbo da STM da abin da ya kamata haka ka fahimci wannan to kaga cikin liman mai akwai express akwai sharp sharp ina fata an fahimce ni an yi so a yi a ƙarni akwai wani limami da samu labari a nan ya mai in zai sallah ban yarda ba ma sai da wani ɗalibi ya biyo ba da bayani ya ce wallahi shi ya sallah ya bayan shi in aka zo sallar tarawih yana da in aka zo sallar tarawih in ya ƙare sallah ta ta isha to in za a shiga cikin sallar tarawih raka'a goma da aya guda ne ake su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ji ayat da dauka da ya ce gairu lil maghdubi alaihim wal dhalin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar an ga daga alabi to shi ran wani wai abin da hujja take kenan akwai masu summa nazar ya ce gairil maghdubi alaihim waladdallin thumma nazar Allahu akbar akwai mudahammatani mudahammatani ba wato ayan ma in za a ja tana da tsawo tun da za a ce mudahammatan ce ce to gairil maghdubi alaihim waladdallin muhammadani Allahu akbar muhammadani Allahu akbar muhammadani Allahu akbar wai shi ne kace kace sha wahala shin wai na tilastar da kai dole sai kai wannan irin wannan sallah ka fahimce ni kaga ashe musulmi sun manta da kima sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar an ce sallah tana hana alfasha da abinki to aya ce ta alqur'ani kuma kaga mutane suna ta yi saboda ba sallar da ake bukatar su yi ba suke kana fahimta ta in muka dauki to bayan an ce la ilaha illallah akwai zakka da ake yi eske ana fitar da zakka irin yadda Allah ya ce hakkin talaka ana basu eske ana taimaka ma waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a taimaka ba mai daukar jikka ɗari biyar ya ba karuwa ya kasa ba uba mai jikka biyar ina mutum ina ne musuluncin yake wanda kuma zai iya ɗauka kuɗi ya ba ‘yan kokowa amma an kasa samun ɗan ƙasa mai kishin ƙasa wanda zai hidda miliyan goma sai magani ya kacin ofitar. Ɗan kokowa yake da buƙatar waɗannan kuɗin muƙaddata a sake shi ya cancanta kai mai ko kuma mutum nawa annan cikin ofitar shi na yawo da ordonan su bai da kuɗin magani ina da musuluncin yake wanda muka fahimce shi. Ina fata an fahimta yau wanda bai iya sai ma uba ne rago sai dai ya sai mai bunsugu mai imani ya sai mai bunsugu ne jakka bakwai da rabi ya sai musulki ne ragon jakka ɗari ya tura mai kuɗi ya yi hidimar sallah shi mai iya sai ma baban shi sabuwar sutura bai iya sai ma mamman shi sabuwar sutura amma sai dai ya sai ma sarakunan shi sabuwar sutura amma tuwahin da ya kashe an gane ne da waɗanda mata ta kashe suna aka tura masoyi sai a ce ka san mutanen daji na in ma suna daji to ina da ina da fahimtar musuluncin take kaga har yanzu ashe musulunci mun dauke shi ga shi mun dauki sallah duke kina da an buga an kare a cikin amana alhali ko a musulunci cikin rayuwar ka gaba ɗaya dauki azumi ina fata an bince mun dauki kalmar shahada mun dauki zakka mun dauki dauki azumi ibi aka dauke shi ina fata an tun da Allah haramta ma ko ka kare gabanka to amma mutumin da zai azumi tun da safe gigara wani ma da azumi yake ganin ko an yi da babu laifi wani kuma zai yi azumi amma da an zo wajen budin baki abu na farko ne su fara shi kan sa gai sai shi aza sai ya busa sai sai ka budin baki wani kuma suna gidan jihar da garin lalai ce Allahu akbar shi zuba shi sha da ita ke budin baki to ina ibada take kana kasuwanci da azumin ka kana rantsuwa cikin kasuwanci da Allah da ƙarya sifa ta munafikai kana fahimta ta to ina mun ka fahimci kaga fahimta kaga fasadul mafahim kenan wato yadda mun ka fahimci al'amura gaba ɗaya sun rikice ba mu fahimci na musulunci da kyau ba kuma tura sun kamo da shari mun ɗauka mustalahat kamar yadda ma muke bayani kan mustalahat kin mun ɗauka muna amfani da su a gurguje ɗauki hajji in ka ɗauki hajji abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da ayi ko ba haka ba to dibi yadda musulmi suka ɗauki makka da yawan dai musulmi yanzu har mutanen da an makka yan makka haifafin makka sun fi su ta in ka tambaye shi da makka da new york idan kake so sai ce wallahi shi yasa new york ba su san da akwai zi rayuwa kana gani abin da yake faruwa yanzu dan sarkin makka sauyi sauyin da ya kawo da halaka waɗanda za su zama to sanadiyar halaka shi za su zama to sanadiyar su halaka al'umma an zo an nuna cewa sai an bi turawa za a kai nasara shi ya gane shi yaro karami ne ya zai iya samu goyon baya na kasashen waje da kafirai ya zai iya samu goyon baya na abin nan mutanen cikin gida sai gano su turawa in yayi musu abin da suke so za su bashi su ko mutane in an saka musu an kace su saba ma Allah za su za su suna farin ciki da haka to kaga sai yace to yanzu a bar su su tafi zuwa gabatar da irin al'amuran da suke bukata ina fata ka fice to kaga yanzu sai aka yanzu a Saudiya ne aka zo aka ba mata damar incin tuki mu mu ce tuki ba wani illa ne ga mace amma kowace al'umma tana da nata tsari shi zai kawo alkhairi an aka bar mata su tafi duk inda suka dama sannan aka musu wanda wai mata suna da direbobi da suke tuka suke nan yanzu ekonomi ta kasa za ta tashi wai kaga hujja na biyu aka ce so za a ba mata zuwa kallon balo to kaga da an haɗu kallon balo kallon balo wacce irin ɓannata maza abba sun yi kata a yi kashe-kashe a yi mi a yi balle an ce mata sun ci ran da wuta ta tashi wa da ke ton wani mata sun je sun yi kuwa kaga irin wanda kake so an dauke da debu ga portable ga facebook na komai har da wani matashi ma yanzu kwanakin nan da ya hida da wata ƴan ƙasar america wanda sama internet zan soyayya da kalamai na batsa da komi da komi tana nan tana abin da ta dauka ta watsa ma duniya to kana fahimta ta to yanzu an kaba mata kuma da su aure wanda ba dan saudiya ba kina har kafirai su aura bayan kuma Allah subhanahu wataala ya hana auren kafirai kana fahimta ta sannan ya zo ya ba gidan sinima dama ya ce su je su yi abin da nasu na sinima kana gane an ka ba su autorization yanzu gidajen sinima za a buɗe kenan film film na ba duk wanda ke son kallon abin da ya gada ba ya je yi za a buɗe flash a Saudiya Riyadh wanda mutum shi na iya izinin shi zo daga shi sai guntun wando irin wanda ake yi a sauran kasashe na kafirai kana fahimta ta ya kama sauran iyayen shi da sauran yan gidansu ya taso kuɗi yanzu na ji an ce miliyar ɗari na dolar da amsuwa gare su sannan ya ƙara musu kuɗin ruwa don a ce suna adalci ya ce kuɗin ruwa sai sun biya da na wuta saboda kuma duk 'yan ƙasa ne kuma ya amshi duk su don a ce ana yaƙi da cin hanci da rashawa kana gane rikin duk wannan ya ƙara gyara musu da rai za a gina birni a ƙarin makka sabon birni na duniya miliyar ɗari biyar na dola sai kusan miliyon da dola to kaga wannan duk ana yi ne don saboda 'yan saudiya su ce ya kawo musu ci gaba kana sun tabbata sauran abubuwa ne da ya kawo waɗanda shi ganin na ci gaba ne ka gane ni to kaga in yayi wannan malamai manya manya wanda ke bada fatawa saura waɗanda ake iya kamawa aka kama waɗanda saura aka kai su Sudan aka akwai wani gidan kasu tunda gidan kasu na malamai tunda babban etaji na an kai aka kai malamai aka musu iqama jabriya shikenan ba a son fatawa sai waɗanda ba su kamuwa an kabar su irin sai sauran malamai din su Salih al-Fawzan saboda in an kama su duniya za ta gane kuma akwai fitinar da aka yi tsoro sai aka bar su sun da su waɗannan sanannu shikenan dan sarkin Saudiya sai ana ce ai Arabi Saudi Makka to mu Makka muke bauta ba ko ko dan Makka muke bauta ba ko ko ubangijin Makka muke bauta ba Allah ce falyabudu rabb hadha albayt ku bauta ma ubangijin wannan daki shi yasa waɗanda suke suka su ce ma masu ku bauta ma gumaka sai suna cewa ai kuma kuna bauta ma daki haka suke ce mu musulmi ya mu ba daki muke bauta ma rabb hadha albayt inda Allah bai ce aje ba wallahi ba za mu je ba kana fahimta ta don haka mu ba makka muke bauta ma ko madina an gane ni ko sarkin makka a ba shi an ce rabba hadal bait ba ni ce an ce rabba hadal bait fali abudu rabba hadal an ce fali abudu hadal hadal bait ba shi ne nake raddi ne gare su ba a ce mu bauta ma ɗakin ba ubangijin ɗakin kuma ba a ce mu bauta ma ƙasa ba kuma Allah ba dan Saudiya bane ba na sunali ce Saudiya gare ba kana fahimta ta inda suka taimaka ma addini muna mara ba lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makka ya tashi ba quraishi ne balarabe ne amma saboda addinin na mutu muke kallo alqur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam su ne muke biya ba wani abin nan bulari muke biya ba to sannan kuma dan an ce dan sarkin makka ya saba ko ko shi kenan sai abin musulunci shi dan sarkin makka shine musulunci ko ko dan an ce sarkin makka ya ba matar Donald Trump anu to shi da musulunci shi muka biya ko ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata muke sannan ina ruwan Allah dan sarkin makka ina ruwan Allah da dan sarkin makka mi shama Allah kai da dan sarkin makka dan annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu yana daga cikin ulul azmi minar rusul ko ba haka ba amma dan shi Allah ya halakar da shi kuma da uban yayi tambaya Allah ce kan saki tambayar ta irin wannan to in Allah ya halakar da dan annabi Nuhu an gane ni ya kai uba aljanna ya kai da wuta sannan kuma ya kai uba wuta ya kai da aljanna annabi Ibrahim da baban shi ya kai mata wuta ya kai miji aljanna mata annabi Nuhu da mata annabi Lutu sannan ya kai mata aljanna ya kai miji wuta wato fir'auna da matar shi duk kafircin fir'auna amma matar shi aljanna ce to me saura balle haka zo ka ce dan sarkin makka dan sarkin makka ya rade duk abin da zai yi ba zai yi ba shi jira abin da Allah zai yi da shi don saboda wai shi ganin jin mulki tana jin shi yarinta tana jin shi dama sha'ir ya ce innal umura idal ahdathu dabbaraha duna shuyukhi tara fi ba'dha khalala in dai an ga cewa yaran suka kisa al'amari yasu to babu matsala akan matsaloli a ciki matashi ne an bar mai kasa yana nan yana banna yana yin abin da ya dama kenan ya bar yan saudiya su yi abin da suke so saboda su bashi dama ya bar turawa ya halatta musu abin da Allah ya haramta saboda su ce mulkin shi zai yi a bashi dama ya mulki ya ji daɗi a duniya ka fahimce ni to wannan duk suna daga cikin hatsarin da muke rayuwa da shi a cikin yanzu ka fahimci a cikin a yanzu to sannan kuma in muka duba musulunci kaga haji kenan musulmi yanzu karuwai ga tahiya su dai su yi su yi karuwanci makka masu baya ya cuta su sai su yi makka kana fahimta ta masu balla su sai makka shin aikin hajji ya kai ku ko ku balla an nan visa shi da ana yi masu ajan su da aikin hajji suna ji suna gani kana almajiri kuma ka zo kai armin visa ka san mace gaba mijin tana baka haka ta kuma kai da kanka kana da yakinin ma yana da wahala mukaddata ba ma aikin kwarai na zai kai ta ba masu zuwa su kashe auren mutane mutum ya ji wata hajjiya za ta tsayiya ya tayi makka saboda ya zo ya haɗu da ita can nan bai da zai haɗu da ita ya ce ta kashe auren ta saboda shi aure ta ita zo nawa an ka kashe auren mutane su yi wannan mace da ta zo sai ma bore ta ma tawaye dama makara ta zo ta sa hakura dama tunda ake bukata ba wai a je makka ba don a yi ibada su mutane mazaje abin da suka so jirgi shi daga da an ce jirgi ya daga an sabkace da toshiya za a haji bai koyo ba yadda ake aikin haji kana fahimta ta wani tsoho da aka tare shi bakin jidda ana tambaya aka ce to kai tsoho farillan makka abin ga haji na wani ce farillan haji biyu na ɗana makka da madina magana ta kare kana fahimta ta su ko mata da an samu abin da suka bukata a sa haure biyu wallahi mace ta haihu a ce Allah bai kaɗa hajjin ta ba ta sa haure nan biyu da a ce Allah ya kaɗa hajjin ta ba ta sa haure nan biyu so ta kada ta zo so shi kenan sai ta walkace da dariya da an yi abin dariya da an yi ba a yi abin dariya ba cikin mata yanzu ga sana hakarwa na faɗin waɗannan haƙura to ina musulunci iske mun fahimci musulunci da Allah subhanahu wa ta'ala ke so mu fahimta ƙari ne sai yasa ai yadda ake son a samu canji musulmi su mutu su ne shugabanni ne ba zai yiwa ba musulmai da aka ci sun yi mulkin duniya za ka yi mamaki a cewa irin waɗanda suka kuma cikin wannan hali waɗanda suka yi mulkin duniya shekara dubu kana fahimta ta amma a yau ga sun komo baya kuta ba ya zantar sur babu ma mai tunanin ina ne za a iya samu fita to haka ɗauki duk wata ibada wadda Allah subhanahu wata'ala ya ce ayi ya na musulmi sun karɓi ta to sannan kuma in muka ɗauka jibi yadda muke son mu kira mutane zuwa ga musulunci amma mu babu duk abin da yake na musulunci na turawa sun ɗauke su suke yi shi amma ba don Allah ba suka alƙawari suna yi kana fahimta ta riko da gaskiya suna yi amma a zahiri ba wai so suke babban banna suke so su yi to amma sun iya ladabi da biyayya domin dama ka ji tsoron makiyinka wanda baka sani ba sannan ka ji tsoron makiyinka mai ma ladabi da biyayya ran da samu sa'a to biyar da suka muna ai ba wai don suna son mu bane kana fahimta ta akwai burin da ake son a cimma na ruguzar da addinin musulunci to ya za a yi mutum mutane ku zo ku yi musulunci kuma mu ba mu yi kasashen musulmi in ka duba yanzu in ka tsaye daga kasashen laraba da kasashen mu na afirka daga yaudara sai zalunci sai tsara sai wani bambancin kabila sai gashi nan sai gashi nan gashi nan duk mun koma al'aura duk sun lalace muna alhali addinin mu na tsari na addinin mu ya tsara mana babu wanda ya kamata kula da lokacin musulmi domin duk abin da za ka yi an sanya mai lokaci yininka Allah ya sanya ma lokuta guda biyar وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أساتي أنت سنجا مرجوعة سأقول لك ساتي يا كي أنا فهمت أتا كما لي وطا إن يكي أنا فتا مكا يا فارا كو يا كاري أنا فهمت أتا أكوي أزمي نساتي دا أكي sannan ga hajji haɗuwa ta shekara wannan duk tafiyar lokaci ce ake nuna maka amfani da lokacinka to amma ina lokacinmu ina tsarinmu baka da proje na yini baka da proje na sati baka da proje na wata baka da proje na shekara baka da proje na shekaru masu yawa baka da shekaru proje na rayuwa ga karan sakaka ka kawai ka rayuwa ka ci tuwo ka ci ka koshi kamar da sun ka samu na sannan ka take mu ci ciki sai ta aiwu abin ga mitri sura maternity shikenan baka da wani hali alheri ka baka gyara ba duniyar ka baka gyara ba to ba mu san inda zaka ba ya kamata musulmi su rika karatu irin waɗannan littattafai na rijalul fikr irin su Muhammad Qutub irin su Sayyid Qutub da sauran malamai da suke rubuce rubuce akan fikr saboda ka san duniyar da kake ciki ka san musalahat da dila da ake amfani da su ka gane addinin ka ka sai da zakai ka tunkari kafirci ba ka koma kai zaune ba komi ana maka ana wasa da addinin ka kuma baka san ta inda za ka fitowa ba sannan kuma a ƙarshe ina kira zuwa ga ɗaliban ilimi san cewa duk abin da masu fikir suka rubuta irin istihali ne fuqaha yana yiwa su kuskure da su dace kakka ɗauki cewa akwai malamin da in ya rubuta magana ba a iya samun kuskure cikin ta don wannan daga cikin kurakuran da muke ganin ɗalibai suna afka cikin su ya yarda da wani malami kan rubuce rubuce ya fitilu da shi ta zama duk abin da ya faɗa shine tsarin rayuwa ya rena sauran malaman musulunci ba haka bane in yayi ijtihadi inda ya dace da gaskiya a yi amfani da shi inda bai dace ba a bar masa abin sa sannan kuma mafita dole sai mun koma ba alqur'anin nan da muka rena mun koma musulman nan da muka ganin ba komai bace mun tsara rayuwar mu sannan za mu samu cin nasara amma bai yiwa a ce wayewa shine kai watsi da addini addini qur'ani ya faɗi magana kauyanci ce hadisi kauyanci ne malamai kauyanci ne ba su da kima ba su da daraja kuma ka ce wai kana son ka tsira ma ka samu hanyar aljanna ai to su Allah ya ba ma sanin hanyar da za a shiga aljanna to kaga kai ka shi bukata zuwa gare su ba su za su zo wajen ka ba kai ne zaka je wajen su in har kana neman aljanna kuma kawo da kana bukatar ta amma malamai suka koma suna bukatar abin da ke hannunsu ko ba haka ba sai suna ganin su dole na sai kalmi ya zo su ba su dole su yi wajen ba to kaga ko bai da aljanna da mai fitar kuɗi da mai da aljanna wai zama cikin hadin Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu gaba to naga alamun lokaci ya matso sosai insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu doki wani mustalah da ci gaba da amfani da su buga dole a ba mu da addu'a Allah
Masha Allah, salamu alaikum wa rahmatullahi jama'a muna godiya ga mallam Allah saka mu alkhairi kuma da kuma suka ja. Kenan da a takaice addinin musulunci ba faɗa ce ba ba aiki kaulin bila amala kamar yadda ake cewa. Wato aiki na ake son mutum shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala cewa wala kunna ahli qura amanu wattaqaw la fatahana alaihim barakatun min wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun. A takaice aiki ake so ba wai faɗa ba cikawa ba. Allah saka mala da alkhairi Allah ba mu iko aiki da sanatar da malamin insha Allah. za mu yi amfani da wannan dama mu yi salatin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mu yi addu'a اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد amin ya Allah muna tawassul da wannan ibada muna roƙonka Allah subhanahu wa ta'ala buƙatun mu na alkhairi Allah ka biya muna waɗanda suke bara addu'a gare mu Allah ka biya musu buƙatun su na alkhairi gaba ɗaya amin da Allah duk mai taimaka ma addinin musulunci ta hanyar ilimi ko ta hanyar ƙarfin jikinsa ko ta shawarwarinsa ko ta dukiyarsa ko ta shawar ko ta wata hanya dai ta Allah ka taimaka mai ka buɗa mai cikin al'amuran shi amin ya Allah wanda sun karbe mu gidan gaskiya musulmi Allah ka ji kansu mu Amin.
kuma in ta zo Allah ka sa mu cika da imani amin Allah duk wanda suke kwance a asibiti ko gidajen su Allah ka ba su lafiya amin Allah ka ba kasan mu Nijar zama lafiya da sauran kasashen musulmi gaba ɗaya amin Allah ka ɗauka musulunci da musulmai Allah ka Amin.
yi kafirci da kafirai amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
ربنا إنك جامع الناس إلى يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ليس غير الله رب العباد
Écoutez Bonferré FM à deux sauces le